wal istigraqa haƙiƙa shi fana'i shine karewa wal istigraqa da kuma nutsewa kuna awwalan kalbaki
a farko yana zamowa kamar walƙiya ne mai faucewa a farko shi fana'i da istigra'i daman ka san a tun farko dama wannan yana babin yana magana akan hakikatar tasawufi yana daga cikin abin da kafin ka shiga ilimin sufanci ka san me su sufa suke abbarawa menene fana'i ka fahimci wannan ka san me suke nufi in an ce istigra'i menene istigra'i a cikin istilahinsu to shi ne ke cewa shi fana'i da istigra'i farko yana zamowa ne kalbar ilhadifi kamar walƙiya wadda take mai faucewa
kallama ya tsirwaidum ya karanta ma ike tabbata ike dawwama shi fana'i da istigradi yawanci in ya zo baya tabbata mutum baya daɗewa a cikinsa wani zubin ya ce ke zuwa sai ya zo sai ya tafi
na inda ama zalika to idan kuwa alfana wal istigragu ya zo ya dawwama wasa adatan rasifatan waya ya zama sai ya zamo al'ada ya zamo al'ada wadda take rasa hatan wadda take matabbaciya wahai atan sabidatin ya zama wata siffa matabbaciya ya zama cikin da'iman kuma shi kuma wanda yake saliki ko kuma wanda yake arifin billahi da'iman kuma a cikin fana'i yake cikin istigiraki yake ya manta da kansa wata biya ila alamin ala to a raja biha ilal alamil ala to daga nan sai ya uruji yawwa in dai wannan abin ya tabbata kuma sai ya kuma ya hau kuma shikenan sai ya dinga kuma yawatawa zuwa alamin ala mala'ul ala kuma nan kuma zai dinga kewayo yana kewayo tunda a lokacin ai shi ya riga ya ƙare ya yi istigiraki babu maganarsa wanda yana daga cikin martaba ta shehu hako duk mutumin da ya kai mukamin shehu a cikin ɗariƙa sai shi ne ke cewa sai ƙalbinsa ƙalbuhu ta yi istigiraki a cikin malakuti to shi ne ke cewa to in dai wannan abin ya dawwama gare shi ya zama tabbaci shi fana'i da istigiraki to a lokacin da kuma sai ya hau izuwa izuwa izuwa alamal a'ala shi ne kaji a cikin duwani yana cewa jaharar laƙitul mustapha bi uruji ilallahi min zalkaun waƙata uruji ƙurƙuru na sa'ad da manzo Allah sallallahu alaihi bi uruji a lokacin uruji na lokacin da na hau zuwa ga hadara to a irin nan ne in aka yi fanayi in an yi fanayi an istigradi kuma to shi ke sai kuma a dinga mutum kuma sai ya hau zuwa alamul ala wa dala al
bala wujudul haqiqi asba kuma sai ya mubala'ar ya dinga tsinkaye al wujudul haqiqi shine samuwa ta haƙiƙa ta tuttucciyar samuwa wannan kuma ruhinsu zai dinga zai dinga mudala'a ita fa wannan mudala'ar zai dinga mudala'an ne ba fa da shi ba ba da kansa ba zai dinga mudala'a zuwa wujudul haƙiƙi bihi da haske ba wai da kansa ba ai lokacin babu kuma magana kansa a nan wajen yawwa gashi amma kuma da shi da babu duk ɗaya ne a lokacin shi ne wadala alwujudal haƙiƙi al'asfa zai dinga tsinkaye zuwa samuwa ta haƙiƙa wadda take tatacciyar samuwa amma ba da nafsinsa ba yawa yan sanda annan musa sallallahu alaihi na wa alaihi ya je dutsen dur ya muna daci da allah ya dutsen yayi ba dutsen dagargajewa yi ba ya zama babu dutsen ga baki ɗaya fasara dakkan ya zama ya dagargaje haka zuciya arifi take inda yi fana'i yi fana'in Allah bayyana kuma to babu zancen arifin babu zancen zikirin da kake kuma babu in kaga ana cewa ai na zikiri da yawa ai wani zakiri ne ana cikin kangin hijabi shi isa masu nuna wata shahasiya su dangana mata rububiya wannan kafirci suke yi ba san inda aka sa gaba ba ka ɗauki wani mutum ka dangana masa rububiya ko uluhiya wannan ai kafirci ce an yi shirme ba san inda aka sa gaba ba an yi shirme wannan tsantsar kafirci ne shi ne ma tsantsar hijabi fanda ba a fihi nafsul malakuti ya ce cewa sai haƙiƙanin malakuti kuma sai in- sai in ɗibayi a cikinsa
وجل له قدس الله sai kuma kudusin lahutu sai bayyana gare shi
وأول ما يتمثل a wannan fa a cikin halin fana'insa da cikin halin istigiraƙinsa sai sirrin lahutu sai bayyana gare shi kaga a lokacin in ko wannan sirri ya bayyana ga shi arafin billahi to a lokacin babu babu ma'arfar tasa babu shi arafin zancen ma'arfarsa babu sai haƙiƙanin ubangiji kawai
وأول ما يتمثل له من ذلك جواهر الملائكة وأب- وأبواب الأنبياء والأولياء fi suratin farkon abin da zai dinga hotontuwa gare shi a cikin halin fana'insa da istigiraginsa shine kuma jawahirul mala'ikati sai dinga shuhudin arwahul mala'ikati wa arwahul anbiya'i da rayukan annabawa da na waliyai fi suratin jamilatin a cikin sura wadda take kyakkyawa kuma sai dinga hotontuwa gare shi shine ka ganin wajen ishara zuwa ga dab da wafatin shi suka tambayi shehi suka suka tambayi shehi akan shehi suke cewa menene fatahi sun ji auliya da yawa suna ishara fatahi fatahi shehi ke cewa fatahi kala, kala uku ne na farko shine Allah ya mutum fatahi na farko Allah ya ma buɗi a cikin duniya wani haka kafiri ma yana samun wannan fatahin ka samu kuɗi ka samu motoci ga katon gida ga mata ga wannan komai Allah ya baka duk inda ka je ana girmama ka daula dai ta zauna ga jama'a Allah ya baka wannan kafiri ma yana samun sa shine karamin fatahi fatahi na biyu kuma shine Allah ya ma fatahi a cikin ilimi idan ka zo ka yi magana a dinka jin ilimai suna fita duk abin da ka yi magana a duk ai wane mai ilimi ne ai wane mai ilimi ne ai wane mai ilimi ne na biyu kenan to babban kuma fatahul akbar to shine shi yace shine irin wannan shi wanda ya samu wannan fatahin to a ruhinsa ba abin da zai mashahada ba manzo Allah ba zai fi ku gare shi ba ruhinsa ba zai rabu da mushahadan manzan Allah ba hatta mala'iku duk ba ruhinsa ba zai rabu da mushahadarsu ba shine kaga shi abul abbas marsi yake cewa da a ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai fa ku ganin da da kifta ido yake cewa ma adartu nafsi minal muslimin da sai yanzu ta ma ni ba musulmi bane to an samu fatawal akbar kenan shi ne cafa innal tafatal qalbi waqtan li ghairihi azabun shadid lasta ardawu ya gwa da su zuciyata darfata ainin ta waiga ta daina jin Allah ko ta daina jin manzon Allah yace wannan ba zai ba zai faru ba to kaga an samu wannan shine misalin fatahul akbar kenan to shine ne yake ishara a kansa farkon abin da zai masal gare shi yace jawahirul malaikati sai yace wa arwahul anbiya'i wal awliya'i da kuma waliyai fi suratin jamilatin a cikin sura wadda take kyakkyawar sura
يهدي إليه بواسطتها بعض الحقائق to kaji sai shashin haƙa'iku sai su dinga bayyana gare shi ta wasiɗar arwahu mala'ikati da na annaba da waliya ta nan zai dinga ganin kuma haƙa'iku suna bayyana gare shi ma'ana sai dinga ganin mazahari na su- na siffofin ubangiji sun- da sunan ubangiji suna bayyana gare shi ta wannan wasiɗar
وذلك في البداية إلى أن تعدد درجتهم أن
to wannan fa a cikin bidayarsa ne fa zai sadu da wannan a cikin bidayarsa ne ila an ta'aluwa har zuwa kuma darajarsa da kuma sai ta ɗaukaka ga barin alam na misali can ba- ba ba ya ce zai- za a dinga hu- za a dinga suranta masa arwahul mala'ikata ba to da kuma kuma sai ya tashi daga wannan darajar ya fi ƙarfin kuma a dinga suranta masa abin dacin suranta masa abin yake yi idan ganin hayalin abin a cikin ruhinsa to da kanan kuma sai wuce yi gaba waya kafi bisari da haƙƙi fi kulli shayin sai dinga makabala a a cikin komai sai ya dinga makabala da sirrin ubangiji da ko handset din nan ya duba to sai dinga ganin sirrin Allah da yake tada wannan handset din a cikin komai kuma sai ya dinga makabala da sirrin Allah to wanda ya shi ne yake cewa a irin wannan ne kaga yake cewa yake cewa lala araka suwahu ya sadarin baitin wa mahama ya kullala sabilal waslima ta hibu fa kullala araka suwahu wa mahama duk sanda aka ce babu wata hanya ta saduwa ga wanda kake so to kai wanda kake cewa ka tsare ni ba zan sayar da shi ba to kai ma bana ganin kawanin sa lala araka suwahu shi ma hijabin lala a rahu suwagu saboda in ɗuma'in saɓace wasa cikin Allah cikin manzan Allah saboda duk abin da ya duba sai din ganin jarayanin sirrin Allah sirrin manzan Allah cikin wannan abin duk abin da ya duba zai ganin gudanar sirrin Allah kuma wannan sirrin zai dinga gani idan kuma aka juyo da shi zuwa alam na majazi allazi huwa kazzilali wanda kuma shi dama kamar inuwa yake wannan alam din kuma
nazara ila la khalqi mutawakkiman alaihim mutarjiman alaihim ko mutarjiman alaihim sai dinga duba zuwa ga halitta yana mai tafinta zuwa gare su in ya zo ciki ya zauna da ku abin da zai dinga yi sai dai duk abin da yake shuhudin sai yake cikin ruhinsa ba zai iya bayyana muku abin ba sai dai dinga muku dan tafinta abin sai da ku abin yana dan fita yana cewa ku yi kaza ku tsaya ga Allah ai wanda ya san Allah sai ya manta komai wanda ya samu soyayyar manzon Allah sai ya daina jin daɗin komai wai duk tafinta yake muku na irin abin da yake shi kuma zaukuntuwa a cikin sirrinsa amma ba zai iya fitowa ya ɗanɗana ma ga abin da yake ba yanzu ɗauko ruwa mai sanyi nan aka bani na sha ga zaki ga wata alawa ne daɗi na sha ai ka gani ya ji zaƙinta duk yadda zan muku bayanin daɗin ba zan iya muku bayanin abin ba to in ya zo zauna sai dai dinga muku tarjima wanda ya samu Allah ya ji daɗinsa wanda ya samu Allah ya to sai dai ce muku haka amma haƙiƙanin abin ba zai faɗi ba sai da kuma an haɗu an haɗu da wanda yake kamili wanda yake shehu targiyati shikenan da dafin Allah sai dinga dura mu abin a cikin ruhinka yawa yanzu da shehu yana radiyallahu ta'ala anhu ya nema na karatun kuma sai dinga dura mana abin sai ka ji yana faɗa yana faɗa kuma a can kai kuma ana dura mu abin a cikin kana jin abin a cikin sirrinka lihir malihim saboda tsarewarsu haramtawarsu gabarin matsala'a tsinka da jamala habatul kursi su ba su tsinkaya abin da ya tsinkaya ba nafsinsu ruhinsu baya shuhudin shugaba sallallahu alaihi wasallam yana nan cikin hijabinsa don haka sai dinga mamakinsu a cikin yaudararsu da alam na gururu na rudi ya ga mutum ya dage wani ya dage ya tafi kasuwa yana ta yi wani kuma nan ya je yana ta aiki wannan suna ta hira wannan suna ta hira wannan sun zauna suna zancen siyasa wannan suna zancen duniya sai ta mamakin su ce Allah sarki duba halin da suke ciki sai ta mamakin su shi ko ya san abin da yake yake cikinsa zai ga wani ya dimuce na can neman duniya ba mamaki ma ya kusan mutuwa ta shi kuma saboda Allah ya buɗe ruhinsa sai ma iya gano wannan sai ya ce Allah sarki bai san ta abin ya kare ba irin wanda zaka ji shi yana ce mana komai ya kare komai ya kare ka ji a ce kaico kaico to shi yana duk wanda yake wannan halin yana ganin ku yana ta mamakin ka sai ta mamakin ka ka buga nan ka buga nan ka buga nan fa yakuna ma'ahum hadiran sai ya zamo gashi yana da tare da su da jikinsu amma ga'iban da an kalbi amma ya fi gare su ga zuciyarsa gashi zai zo nan ya zauna da mu gashi muna tare da mu da jikinsa amma kuma baya tare da mu yawa duk irin wannan kuma kaga su duk irin wannan duk su auliya wanda su gaji irin wannan sun gaji irin wannan sirrin ne daga manzan Allah shi sa a kullum nake cewa bayan hadisin da ke cewa al'ulama uwar su tal'anbiyayi malamai magada annaba ne to ana gada albarkan manzan Allah ba kaga a cikin hadisi ko shugaba sallallahu alaihi wasallama yana cewa ko kuma kaga lokacin da aka tafi haibara bayan an dawo a kan hanya da daddare ba an tsaya ba shugaba salasun da yake cewa ne ne zai kula mana da asabayi jibirin bilayi ce ni ne zan kula aka kwanta biladin gina a jikin dabbarsa sai bacci ya ɗauke shi dukkanin sahabban manzon Allah sai bacci ya ɗauke shi shugaba alaihi salatu wassalam shi ma aka rinsa alaihi salatu wassalam asuba ta zo ta wuce ba abin da ya farka da su sai rana wanda ya fara farkawa imran bin hussein sannan sai sayyidina umar ya farka to kuma in shugaba sallallahu alaihi wasallam yana cikin halin rintsa ba a tashin sa saboda baccin sa ma wahayi ne gani ne da Allah da sayyidina umar ya tashi ya dinga kabbara yana Allahu akbar Allahu akbar sai shugaba ya farka rana ta fito to kuma sai ka ɗauko hadisin da yake cewa inna ainayya tanamani wala ya namu kalbi idanuwa na ba sa bacci idanuwa na suna bacci amma zuciyar ba ta bacci to can kuma ga can kuma an je an kwanta har lokacin sallah ya wuce haka ba a sani ba kuma ga can a ce ya ce zuciyar ba ba ta bacci to kaga irin wannan ne yawwa irin wannan ne yawwa gashi nan an ce kai dole ka tabbatar da cewa shugaba gashi a wannan hadisin an yi rurrumi kuma dole ka tabbatar da wancan hadisi ingantar cewa shugaba zuciyarsa ba ta yin bacci kaga an hada kishoyi guda biyu a cikin hali ɗaya gashi yana bacci kuma baya bacci baccin yake amma kuma zuciyar a faɗake take ba a bacci to irin wannan ne to shi ma nan wanda ya gaji irin wannan lamari daga manzon Allah kuna tare da shi kuna tare da shi amma baya tare da ku shi ne ke cewa bi da'iratin hauli na sara wa innani la daɗe batil garra wa kam libi hawa kam gani dai a jirgi duk ga mutane a cikin jirgi mun tayi sama gefe na ma duk turawa ne a cikin jirgin amma ina madina ina tare da manzon Allah to duk irin wannan ne yawwa irin wannan ne kaga akwai ɗakin jauhara na maulamu shehu gibiri marjallahu ta'ala anu yana na hanyar za a guru shi yake cewa yake gaya mai yake cewa yake cewa tun da ya gina wannan ɗakin na yake shiga yake yin halwa lokaci lokaci yace in ya shiga ko abinci ba a miƙa masa ko kwana nawa zai sai sanda ya fito shi yace to kuma bai taɓa shigar da wani wannan ɗakin ba in ba ni ba ya ce wata na muna zaune na je sai ya kama hannu ya ce zo mu je da muka je sai ya shiga da cikin ɗakin sai muka kulla ƙofa sai na ce shehu in an shiga ɗakin me ake gani sai ce muna shiga ɗakin za a gan ka a raudan manzan Allah za a ga ka ga manzan Allah to a nan sanda suka shiga ɗakin da za ka je ka laɓe za ka gansu a cikin ɗakin ba wa za ka ba sa nan ba da za ka buɗe za ka gansu amma kuma ya ce suna tare da shugaba ta irin wannan ne gashi a nan amma kuma yana tare da shugaba alaihi salatu wassalam to shi ne nan wani shi sa ke cewa fai kuna ma'awun hadiran bi shahasihi ga'iban bi kalbi gashi hadiran da jikinsa ana tare da shi ga'iban bi kalbi amma kuma zuciyarsa ta fi gabarin su can can halara kuna tare da jikin nan ne kawai kenan lokacin wafatin sai ku ɗauki jikin ku je ku rufe zuciya kuma da'iman daman tana tare da Allah tana tare da manzon Allah wannan da'ima yana mamaki min hudurihim da irin yadda suke hudurin su yadda suke kaiwa da kawuwansu su kuma sai ga suna mamaki wajen gaibarsa wani waliyin Allah kaza da kaza da kaza irin karamarsa kaza da kaza an kira shi waje kaza yanzu yanzu ne kamar yin sanda aka ce wani lokaci sahibu sikiri allah ya kara masa yadda ya zo gidan shuman tijjani yana zaune sai a ga fita da gudu ba a minci uku ba kuma sai a ga ya dawo amma da ya dawo din rigarsa a ciki din rigarsa ta ciki aka ce sharu yaya ina ka dai sai ya ce a adamawa na je a minci uku ba sai ce ina zaune ne ina nan sai na ga wani ya fada rijiya da zai fada rijiya sai ya ce ya shehu tijjani sai na je sai na gudu na je na ɗauko shi dan ya san shehu tijjani yana da mutane gashi a nan amma to kaga to kai ka san wannan to ba wai jikin ba ne zuciya ce mu je wahaba wahadi yi samaratul babu zikiri to wannan shine amfanin kwayar zikiri wannan shine kwayar zikiri yawwa fana'i ga barin zikirin fana'i ga shi zakirin sai shi mazkurin sai Allah wannan shine hakikanin kwayar zikiri wa inna ma amma mafararsa mafararsa shine ta zikirin harshe ake fara tukunna sun ma zikir likalbi daga nan kuma sai zikirin zuciya mukallafan au zikir sun ma zikir yana mai kallafa wa kansa zikirin zuciyar shi ne kaga muraƙaba kenan ƙabalar mushahadati ya samu muraƙaba tun kafin ya yi mushahada a lokacin da zai dinga kallafa wa zuciyarsa yin zikirin sun ma zikir likalbi ɗau'an sai kuma ya je kuma yana zikirin kuma a wannan lokacin ko ba zancen kallafa wa kai shine nan kuma ya samu muraƙaba bayan mushahada kuma sai da ya samu mushahada sannan muraƙaba ta zo ta wannan lokacin da zai ce zai ɗauki zuciyarsa gabarin zikiri ba zai iya ba duk yadda zai yi ko bacci yake ba zai iya raba zuciyarsa da zikiri ba da'imin zuciyar cikin zikiri take sun mami shi ne a yi muka faɗa sun sannan kuma sirrin jayin shi mazukuru shi ne Allah da kuma shafi zikirin ayin da kaji ana cewa na yi zikiri kaza ai na yi zikiri ina da saura kenan ai na shiga da na ba da zikirin nan ne zikirin nan ne zikirin nan ne zikirin nan ai malam na ji daɗin zikirin nan malam da saura haka san kai wani zikiri kana ambatan Allah kuma kana tunanin kan kana tunanin zikirin ka kana tunanin kai zikiri Allah ba kake ambata Allah wanda yake la ilaha illallah wanda yake la ilaha illallah kana faɗan la ilaha illallah kuma ka zo kana cewa ai na yi zikiri ai zikirin nan ba dama ai na yi zikiri da na ba da zikirin nan ma na yi daɗin zikirin nan wai akwai hijabi kenan wa ma damar kalbi ya shu'ur da zikiri muddin da ya zuciya tana shu'urin cewa ita ta yi zikiri kuma tana waigawa zuwa zikirin nata ina na yi zikiri mutum na duba zuwa zikirin nasa to wannan kuma ya bujira gabarin ubangiji kuma abin ba mai daurewa ba ne gabarin shirka wadda take boyayya an samu shirka wadda take hafiya boyayya
hatta ya sayo musu tabarikan bilwahid alhaqi shehu yake cewa har sai ya zama yayi istigra'i ya nitsi a cikin wahid alhaqi shine Allah ya manta da kansa ya manta da zikirin ya manta da zikirin ya manta da komai sai Allah
zalika huwa tauhid wannan shine tauhidi
wa zalika alqawlu shine kaga nan to haka kuma zance yake a cikin ma'arfa ita ma idan ka ga ana magana ana ai na san kaza ana magana na san ma'arfa to mutum ba wata ma'arfa ne sani shi ne ke cewa cikin kasar nufusi wa man ta'azzaza bil ma'arfati duk wanda yake ta'azzuz yake jin girma da ma'arfa yake jin ai shi arifi ne ai ni arifi ne to shi ne ke cewa za a musanya mata bisa gabaki dai za a to bai santa ba ni kira hala lahu in gani mutum na cewa ainihin arifi balantana ko mutum dinga wasu surute wanda ba su kamata ba wai shi nan arifi to wannan shi ne hakikanin mahajubi in bai wasa ba ma ya koma zuwa ga shirka haka shi ibrahim ya faɗa in ka ji ana magana to ba san wannan ya nuna cewa ba san komai ba يعني الحمد لله